أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا شاءك قوة رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقد مكة زوى مدينة shekara ta 1444 wanda ya daidai da 4 ga watan uku ko? haka ne miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a aya ta wato 45 zuwa aya ta 46 wato a cikin suratu tauba a shafi na 194 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya Allah ramma Allah ya ce walau aradul khuruja أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين الله سبحانه وتعالى يتشي ولو أرادوا الخروج دا سو منافقي سنيني يفتا waɗanda suka ba da uzuri suka ce su ba su da ikon da za su fita ko ba haka nan bane don jiya mun faɗa sun ba da uzurransu har Allah ya bi manzonsa wato bayanin cewa me yasa ya ba su dama ta cewa su zamana habba a tantance mai gaskiya ba da wanda yake ba mai gaskiya ba ko ba haka nan bane Allah ya ce wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibun kaga wa sayahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah suna cewa law istata'na da mun samu iko ina fata an fahimce ni malamai suka yi magana guda biyu akan karkashin wannan abinda an ce sai ya halifu na billahi kenan wato waɗansu malamai suka ce da aka ce wasa ya halifu na billahi za su yi rantsuwa da Allah an gane ko to shi billahi din nan ai sa ya halifu na mutakallifi na inda rujuika muta'addiri na ya ƙuru na billahi la wistata'ala kenan shi billahi waɗansu malaman tafsiri suka ce na da alaƙa sa ya halifu na za su yi rantsuwa billahi da Allah waɗansu malamai suka ce a'a shi sa ya halifu da za su yi rantsuwa an gane ko kenan ya ku wato za su yi rantsuwa suna cewa billahi kenan na halifu billahi la wista fa'ana la kharajna ma'akum suna rantsuwa da Allah inda sun samu iko da su yi abin nan to sai Allah ya gabatar da afuwa ga manzonsa sannan kuma yayi ya gabatar da kuma zarginsa an gane ko afa Allahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadibin to yanzu Allah zai bayyana mishi masu gaskiya da makaryata sai Allah ce mai waɗannan mutanen da sun kace law istata'na la kharajna ma'akum makaryata ne Allah subhanahu wa ta'ala ce walau aradu al-khuruja la a'addu lahu 'udda da sun yi niyyar fita da gaske suke yi wallahi da sun yi shiri wanda yake cikakken shiri na fata ana fita ta kenan maganar da sun ka gaya maka cewa inda suna da ikon fita wallahi ƙarya suke yi ba gaskiya bane an gane ko to malaman tafsiri suke cewa walau aradul khuruj da sun yi fita la a'addu lahu uddatan shine wato wannan qira'a da take tabbatatta amma akwai wata ƙira'a walau aradul khuruja la a'addu lahu uddahu uddahu to wannan ƙira'a ce ba mi ba ba mutawatira ba amma tun da yake ta zo a matsayin ƙira'a ya za a taujihinta sai waɗansu malamai suka ce to shi udda nan yana nufin tattale da shiri sai suka ce to nan walau aradul khuruja la a'addu lahu uddahu an shafe ta'un ne la a'addu lahu uddatahu kenan da sun yi mishi shirinsa shirinsa to amma wani lokaci idan an ka yi harafi in yana da ta'un wani lokacin wajen idafa sai a shafe ta'un na fata an fahimci kaga lokacin da an ka ce ƙur'ani ko ayoyi akwai makki akwai mi madani to ai an shafe ta'un domin makkati ya kamata a ce madinati ya kamata a ce to kaga ba a cewa madinati dan ka ce madinati ya koma garinka to in an kai idafa sai a shafi ta'u sai a ce makiyun madaniyun sai suka ce to irin wannan ne uddahu saboda an yi idafa sai an ka shahi ta'u ne ba sani ko mun fahimta ba waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a walau aradul khuruja la a'addu lahu uddatan an gane ko uddatan yana matsayin masdar kuma masdar ana iya shafe mishi ta'u an gane ko inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa an gane ko fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati to ai iqamis salati iqamati salati shi ko masdar ana isha hi mishmi ana hi mishmi ta'u kaga qur'ani na ce iqamis salati ba ce iqamati salati ba kaga ga wani zai sai ce to kaka wanda alkur'ani ya tabbatar da shi amma waɗansu daga cikin malamai sun kawo ra'ayi na ƙarshe suke cewa shine walau aradul khuruja la a'addu lahu udda nau udda jam'i ne na wato al'uddu al'uddu shine tattale an gane ko sai an ka ce uddahu to uddahu kin nan damiri ne idafa ne kenan al'uddu jam'i ne na al'uddatu kamar yadda ake cewa al-burru alburratu alkamako to jami'in shi alburru waɗansu malamai suka ce da sun yi nau'i na tattali irin wanda ya dace duk dai inda magana ta kai ta kawo Allah ya ƙaryatar da su kuma ya faɗi cewa da suna da niyyar fita yaƙi da sun fita wajen yaƙi walakin kariha Allahum bi'athahum sai dai Allah subhanahu wata'ala ya kyamaci in bi'athahum zaburasu to anan lakin muyi hattar tana zakkuwa ne da ni tana zakkowa ne da ma'ana ta kishiyar abin da ya gabata ba sai ko mun fahimta ba istidraki ne ma'ana sai ka sai ka yi istidrakin akwai abin da ya gabata na magana to yanzu ya zaka yi da wannan shi ko walau aradul khuruja ai ba korewa bane tabbatarwa ne la a'addu lahu uddatan walakin kariha Allahu bi'athahu to ya zamu yi da wannan gashi ya zo sabanin abin da malamai sun ka tabbatar da shi domin mi domin sai an samu naqidaini tsakanin su in an ce an naqidaini kishoyin abubuwa guda biyu ko ba ka nan bane annafiyu wal isbat tabbatarwa to anan ya za a yi da walau aradul khuruj la a'addu lahu uddatan kuma sai an ka ce walakin kariha Allahu bi asam bayan an tabbatas kuma an ka ce walakin kariha Allahu bi asam ya kamata a samu kishoyin abubuwa guda biyu a karkashin wannan ina fatan ɗalibai ilimi dai suna iya fahimtar abinda muke son mu ci a cikin nan sai malamai suka ce walau aradul khuruja kenan da sun yi niyyar fita zai ba da nafiya khurujihim zai ba da ma'anar nafi Allah ya kore fitarsu wasti'dadihim lil ghazwi kuma Allah ya kore tattalin su walakin kariha Allahu bi'athahum kamar dai Allah ya ce ma kharaju busu fita ba walakin an gane ko thubbitu anil khuruji an fi an hana musu fita daga wajen yaki li karahatin bi'athihim domin Allah bai son su fita to tanan za ka samun cewa akwai alaƙa tsakanin annafi kenan da maganar da ta zo ta farko da ta biyu ba ɗaya ba ne domin allah ya kore fitarsu sai ya tabbatar da rashin son fitarsu shi da kanshi ban sani ko mun fahimta ba walau aradul khuruja da sun yi niyyar fita la'addu lahu uddatan da sun shirya mata irin shirin da ake yi mata walakin kariha Allahu bi'athahum sai dai Allah ya kyamaci fitarsu Allah baya son fitarsu don ba mutane ne na gare ba ko sai ce fasabbatahum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ragwantar da su at-tathbit shine ragwantarwa wa qila sai an kace da su uqudu ma'al qa'idin ku zamna tare da masu wato zaunawa anan muna da wadansu matsaloli da ya kamata mu tattauna akan su sai mu je aya ta gaba shine inda an kace wa qila qu'udu ma'al qa'idin aka ce ku zauna tare da masu zaunawa wani ne faɗin wannan magana ina fata an fice ni waɗansu daga cikin malamai suka ta inda an ka ce wa qila qu'udu ma alqa'idin an gane ko waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa munafikai su ne sashen su yace masashe qu'udu ma alqa'idin mun zaman mu ba sai mun fita ba ko ba kana bane alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wa qila qu'udu ma alqa'idin qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sun kazo suna neman uzuri sai ya musu ya musu uzuri shin yayi musu uzuri akan rashin sani ko ko ya san munafikai ne kawai ya san ba su da niyyar fita kawai ce musu shikenan ku yi zaman ku ko ba haka nan bane wani ni ban banjin banjin jiki na sai ce to idan manka ai wani lokacin kai kaga da ba jikin shi abin yi ba ko ba ka da bane lafiyar shi kalobe da biyar zuwa ne wasu suka ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce saboda shi yayi musu idini su zamna ha Allah ce afa Allahu anka lima adinta lahum ay lima adinta lahum anil qu'ud hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadibin ina fata an fahimci sannan kuma waɗansu ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cikin hushi ne saboda ya san ba su da niyyar zuwa gaya musu wannan waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi waƙila ƙa'udu ma'al ƙa'idi shi ne an faɗi wannan magana don ƙasƙantar da su ne sai an ka ce ku zauna ma'ana kenan ba wai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam faɗa magana sun ce ba su da dama sai an Allah kamar Allah ya fita bayan su sai an kai musu irin yadda ake ce ma mutumin da yake zuwa wajen yaƙi rago a ce ina banka to kamar haka ne Allah ya da su Allah ya bar su da anniyar su kamar da ake cewa a maida ma kura anniyarta to kaga duka waɗannan maganganu ba sa cin karo da juna wa junansu suna gaya junansu ba za su ji ba ko ba karan bane kuma in sun ka zo sun ka nemi izini wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu ya musu izini mu'minne in sun ka ji labarin abin da sun ka faɗa sai a ce can su ta zaman su shikenan to kaga me yasa saboda kila an ce ba a faɗi wane ne ya ce ba to sai a samu sabanin maganganu to yanzu wani ɗalibi in ya ji shi gudan ya sani bai san da wannan ba sai ya zaɓi da ce ai malamin can mai tafsiri ko malam wani musamman wanda yake son a ga ya tunkari manyan malamai sai ya zaɓi da ce a ai waccan fasar da ake ba haka nan bane an ga yadda take shin kai ka kewaye sani sannan da aka yi saɓanin ka san me yasa aka yi saɓanin da an ka ce ƙila ai ba a faɗi wanda ya faɗa ba na fata an fahimci ni kenan ko yana iya ɗaukar wannan ya hatamilu hada wa ya hatamilu hada wa ya hatamilu zaka mun fahimci wannan ko waƙila ƙudu ma alƙa'idin aka ce da su ku zauna tare da masu zaunawa su wane ne alƙa'idina fi'ili na ƙa'ada asalin shi zama ne ƙa'ada ya ƙudu ƙudan shi ne zama ko to alƙa'idina jam'i ne na alƙa'idu jam'u muzakkar salim ko na fata an fahimce ni su ne ulid dara ma'abuta cuta ma'ana rashin lafiya Allah ce la yastawi alqa'iduna minal mu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim an gane ko sannan kuma wal umyan da kuma al umyan sune makafi an gane ko jam'i ne na al a'ma dan haka su an yi musu uzuri ko tunda su ba su iya zuwa wajen yaki laysa ala al a'ma harajun wala ala al a'raj harajun yace inji imamul qurtubi ay ma'quli ad-darari wal umyan waz zamna da azzamna azzamna jam'i ne na azzaminu azzaminu ba zamani ba shine mutumin da bai da lafiya kaga dalibin ilimi yazo iske littafi ya iske azzamna sai ce tare da zamani to ne din zamani azzamna jam'i ne na azzamin azzamin huwa al-marid ina fata an fice ni wan niswan kuma aka ce su zamana tare da mata wasibiyan da kuma kankanan yara jam'i ne na asabiyu kaji wadanda an ka ce su zamana tare da su kun fahimci wannan ko to anan akwai wata mas'ala mai muhimmanci ita ce matsala ta usulul fiqh da ake kira at-taghlib asirin waɗanda suke zama a gida su ne mi su ne mata to da an ka ce uqudu ma'al qa'idina saboda cikin waɗanda za su zauna akwai waɗanda adda uzuri marasa lafiya makafi guragu waɗanda gurgunta ba za su iya yin yaƙi ba marasa lafiya na maza ƙanƙanan yara an gane ko maza to kuma akwai mata to sai aka hada maza da mata sai aka ce uqudu ma alqa'idina ba a ce uqudu ma alqa'idina wal qa'idati ba domin qa'ida ce ta at-taghlib in akwai maza da mata sai ayi sai ayi taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath mas'ala ce usuliya tana da yawa a cikin alqur'ani in ka duba cikin qur'ani tana da yawa yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in bai ce innaki kunti min al-khati'ati ba وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين بيتي كافرات ina fata an fahimce ni ها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتابه أو تقراءة وكانت من القانتين بيتي وكانت من القانتات تغليب جانب الذكور على جانب الإناث إن بات أنفهم شيء haka mata annabi lut illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin bai ce innaha laminal ghabirati kuma alhali akwai matan waɗanda suka harka cikin waɗannan abin nan mun fahimci wannan da kyau to wa qila qaqudu ma alqa'idin sai aka ce ku zauna tare da alqa'idin waɗanda suka zauna anan ina so in fitar da wani maudu'i mai muhimmanci daga nan sai mu je wato gaba saboda bayanan yawa ne da su shine cewa sabbata fa'un ba'un ta'u mun rike da ke ko sabbata shine an yi ba sabbata ba domin sabbata ya tabbatar da shi sabba qa da qa'un ya rangantar ya rangantar da shi to tasbit ana nufin ragontarwa akwai lokacin da ake ragontar da kwakwalwar dan adam akwai lokacin da ake ragontar da jikin dan adam yanzu kun ga turawa suna ragontar da kwakwalenmu da sa muna fina-finai da abubuwa cikin intanet wanda ba sa amfanin mu duniya da lahira su canye muna lokaci kuma su canye muna ayyukan da ya kamata mu yi su kawo kwallo su kattan kaddara na turai su ne ke kallon kwallo amma masu kera motoci da saura suna can wajen aiki mu kuma har da manya waɗanda ake suna ake jiran su yi wani aiki na ƙasa su sa hannu da masu aiki a kamfuna su ke zuwa suna kallon kwallo su aje ayyukan da za su ci gaba kaga tasbitul aql kenan to fasabbatahum dinnan mawdu'i ne zaka fitar yafi mawdu'i fiye da mawdu'i ɗari wato al-musabbitat ka rike yana da kalmomi ana cewa al-musabbitat ana cewa al-mu'awwiqat kina abubuwan da sun ka kange ka suka hana ka ana kiran su as-sawarif daga jam'i na sarifa abin da juyar da kai sannan ana kiran su al-mu'arqilat abubuwan da suka zo suka hana ka ka aikata wani ai abu ko al-mawani' ana kiran su al-mawani' ko alhawa'il jam'i ne na ha'ila abin da ya shiga tsakanin karkai da wani hala yahudu ko wa hala bainahum almawju fa kana min almughraqin ko alhawajiz jam'i ne na hajiz ko hajiza abin da ya halaka wani to wanga idan da zaka dauki maudu'i sai ka fitar da maudu'i yafi dubu a karkashin wannan mu mai hankalin mu da kyau duk wani aiki da aka tashi yi ko na alkhairi ko na sharri muna ji da ce ko to idan abin nan yake kasancewa sai a tambaya mi ya hana ya afku mi ya hana maka neman ilimi mi yake kange ka daga karatun alkur'ani mi yake kange ka daga zuwa wurin kasuwanci maudu'i ne ka kama samun almu'awwiqat almusabbitat cikin kowane aiki a duniya dan haka ba zan cin maudu'i uku ne ko hudu ko biyar ko shida ba mi yake hana ka zuwa wajen wa'azi amma baka ka tambaya mi yake hana ni har da alqur'ani mi yake hana ni kaza mi yake hana ni kaza mi almu'awwiqat almusabbitat almusabbitat mun ji wannan da ke ko to bayan wannan kuma sai mu dawo zuwa ga kishi almusabbitat in an samu abin da ke tunkuda kake wani abu abin da ke hana kake wani abu sai abin da ni sai abin da ke tunkuda kake tura kake wani abu to shi ko ana kiran su addawafi turawa suke amfani da su addawafi jam'u na addafi ko addafi'a abin da ke tunkuda ka an gani ko dafa'ahu ai shine ya tunkuda shi ko daga motif ne sun ka dauko shi ko motif da english an gani ko ana kiran su annawaya musulunci niyya ya sani anniyat ko ba suna bane niyyar da ta saka yi wani abu ana kiran su almuhaffizat almuhaffizat da zayun ba da za'un ba abubuwan da ya tunkuda ka kai wani abu ana kiran su alhawafiz abubuwan da suka tunkuda ka ka aikata wani abu ina fata an fahimci mu ko kuma ana kiran su al-musirat da sa'un musirat abubuwan da ke tunkuɗa ka ka je ka aikata wani abu ko addawa'i abubuwan da sun ka kira ka daga jam'i ne na da'iya abubuwan da suka kira ka ba da'iya na mutum mai wa'azi ba abin da ya kira ka cikin ranka ya sa ka je ka aikata wani abu mun fahimci wannan to duk maudu'i an ka baka shi da an baka shi ana fahimta ta ko ma ka ɗauko daga abubuwa guda biyu me yake tunkuɗa mutane su aikata wani abu mi yake hana mutane su aikata wani abu to akwai abin da ya hana kaka aikata alkhairi kuma akwai abin da ya hana kaka aikata sharri to abin da ya hana kaka aikata sharri abu ne mai kyau abin da ya hana kaka aikata alkhairi abu ne wanda bai da kyau mun fi cewa ko sai ka dawo wajen sharri abin da ya tunkuɗa kaka aikata sharri abu ne wanda bai da kyau abin da ya hana ka ka aikata sharri abu ne mai kyau mun fi cewa da kyau to shi ita ko al'ada ta dan adam rayuwar shi tana karkata ne wajen sharri shi yasa galibi in za a yi wa'azi za a yi wa'azi ne kan abinda zai hana mutane su aikata sharri don shi dan adam yana jin daɗin ya aikata sharri galibin maudu'i idan malamai suna bayani ko cikin khutba ko wa'azi suna bayani ne kan abinda yake hana ma mutane aikin alkhairi domin dan adam bai son karkata zuwa ga alkhairi sai in ya matsa ma kansa yau da gobe jibi da gata shi yasa sha'ir yace alkhairu fin nasi masnu'un idza jubiru washarru fin nasi la yafna wa immuni alkhairu fin nasi shi alkhairi a cikin mutane masnu'un daga sana'a ne yasnu'u suna aikata shi idza jubiru in an cilastar da su shi yasa da kaga mutane ba su son ka to kana cewa ai aikin alkhairi kana zuwa da littafi ka ce jama'a lokacin sallah yayi sai ka ji an yi tsoki da an tsinke ce ga mai zancen lahira ga nan don Allah ku yi kokari mu samu mai ɗaya ɗaya da kaga mutane ba sa ƙaunaka to kana kumurta su ne da alkhairi washarru fil nasi la yafna wa immunihu shi ko sharri baya karewa a cikin mutane ko da ana hana su saboda dan adam shaytan na tare da shi shi yasa dole kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahih hadisi bukhari yace an kewaye aljanna da ni an kewaye aljanna da abin da adam bai so bil makari an kewaye wuta huffatin naru bis shahawat wa huffatil janna bil makari an kewaye aljanna da abin da adam baya so ita ko an kewaye wuta da abin da adam yake so to me yasa an kai haka nan ko da nan duniya ka duba ka gani in ka bi abin da kake so kana matashi baka tsaya ka yi aiki ba baka yi karatu ba ka bi shawarka to bayan shawar nan me za ka gani sai ka haɗu da wulakanci amma idan ka saba ma abin da ranka yake so ka tsaya ka yi aiki ka yi karatu ka yi biyayya ka koyi aiki kai ko zuwa gaba sai ka yi sai ka zan mutum to haka wuta kana ganin abin da kake so kana ganin abin da ka so wum sai ka ka faɗa cikin bala'i ita ko aljanna daɗin da duk baka taɓa sani ba duniya wanda bai da iyaka na can to sai an kasa wani abun da baka so to haka ne duk abin da kake yi a duniya ka bincika in ka ga kana yin abu kana jin daɗi da wayan abin alkhairi da ya sa matasa masu zaman banza waɗanda ba sa son aiki da masu banga siyasa da masu wane ne suna jin daɗin wannan abin amma ƙarshe ba za su zama wani abu ba karatu ka zo wajen malam ka yi haƙuri ka dukar da kanka ka yi hankuri yalla an ce waya ka kashe ta minti 30 ka karatu sai ka kasa saboda ganin kaka yanzu ana kiran ka musamman dan kasuwa za a kawo kuɗi sai ka kin karatu dole haka ne dan adam yana karkata ne zuwa ga sharri sai ne sai in Allah subhanahu wataala ya tsamike shi الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ɗabi'o'in da adam ba su da kyau sai dai mi sai dai in Allah ya tsamar da shi wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim dan haka ku rike bincike ne mai yawa in ka tashi za a baka bincike menene dalilan da suka sa mutane suke yawan sakin mata asbabu dawa'i talaq me yasa mutane ba sa riƙon wato ba sa riƙon aure me yasa mutane ba sa ba sa so su kai ƴaƴan su makaranta al musabbitat fi ilmi ta'lim bincike ne duk inda an ka baka na baka wadannan ka'idodi guda biyu in an kama maudu'i dubu duk da wannan zaka iya fara bude binciken su Allah ya taimake mu malamu je aya ta gaba
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lau kharaju fikum da sun fita tare da ku ma zadukum busu ƙara muku ba an gane ko za mu dawo cikin jalalai don da shi ne muke fassara kalimomi kafin mu shiga cikin bayanai na malamai ya ce lau kharaju fikum da sun fita tare da ku ma zadukum bu su ƙara muku komai ba illa khabalan ya ce fasadan sai barna bi takhdhilil mu'minina sai su raggontar da mu'minai takhdhil su sa musu asalin khabalahu shine ya yarbar da shi ma'ana su sa musu raggonci da tsoratar da su game da sha'anin kafirai an ce wurin nan nisa gare ba an ce hawa kafiran nan sun shirya ha an ce kaza an ce kaza shi yasa in ka bi irin waɗannan abubuwa kullum ba za ka taɓa zama wani abu ko har da qur'ani za ka yi sai shaidan ya kawo daga sun ce ma bari na farko sai ya ce maka diba ka gani fa safaha dibo dibo girman shi dibo duk waɗanda a cikin kanka wallahi wallahi baka da aiki kana nan kana nan in ka fara sai ka fara kama matsaloli a ungo kuma ya san ka kana har da alkur'ani sai a ce to shikenan sai ka ji an canza ma suna kana biyowa sai a ce su dais wai son aka ka bari an gane ko shi yasa wallahi duk in ka tashi aikin alkhairi shari'a shedan zai yake ka shedanin mutum zai yake ka haka ne za a yi ta yi da kai amma sai ka daure kana har da alkur'ani ana ce masu dai ana zagin ka ana kaza ana kaza nan sai ka kammala har da waɗannan kattan kaddara na ungo ko da ba su karatu sai shan shayi sai su ji ka haddace alkur'ani ana nan ana nan sai a zo sallar tarawihi da qiyamul layl shikenan wanga bai ce maka su dai yana ji yana gani ko da ya san zaka iya yayi ta kokarin ya hana ka amma bai samu wannan ba yanzu shikenan sai ga ya dawo bayan ka shikenan sai dai sikin ya tabbata ko ba haka nan bane kaga sai ka zo ka bada sallah kuma qur'ani shi nan kuma yadda yake rayuwa haka kike rayuwa shi sa ku daina yadda kuna bata makan ku lokaci in kun tashi aikin alkhairi duk abinda mutum zai faɗa ne zai faɗa an gane ko aisha sa Allah ya ce yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im walau awda'u khilalakum mai jalali ne ce ai asra'u da sun yi gaugawa bainakum tsakankaninku bilmashi su yi tafiya bin namimati da annamimanci su yi kokarin su bata alaka tsakankaninku ina fata an fice ni me yasa suke yin wannan yabghunakumul fitna ay yatlubuna lakum suna neman muku suna neman muku alfitna fitina bi ilqa'il adawati sanya adawa tsakankaninku maimakon ayyakin waje sai ayyakin mi sai ayyakin ciki yanzu kasashen musulmai ko ba karan bane marmakon su haɗa kansu su tunkari kafirai a'a yanzu da su da sashen su ne ake amfani da arugun sashi ƙasashen musulmai marmakon duk 'yan ƙasa su zamanto sun haɗa kansu don saboda mi a yi abin da zai kai ƙasa gaba a yaƙi makiya a'a da ɗan ƙasa na ake amfani a bashi makamai don ya kashe 'yan uwansa 'yan ƙasa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi ne abin da suke so marmakon yaƙi ya zamanto tsakanin waje da waje sai koma tsakankanin cikin gida saboda su su huta makiyan Allah wannan shine abin da an kai can kuma yanzu kaga gashin a da shi aka yi kuma yanzu ma shine kafirai suke yi ai ta kokarin a sa adawa tsakanin wannan kasa ta musulmi da a ba wannan makamai ta kai ma wannan hari su sai su sai da makamai kuma musulmi ya kashe musulmi yan kasa a zo a baku makamai a baku kuɗi ku je ku kashe saura gwamnati ita ko ta je ta ɗauki kuɗin kasa ta je ta sai makamai da waɗannan kuɗin da aka kashe a cikin noma aka sa su da kiyo da kasa ta ci gaba amma saboda turawa sun kawo muku yaƙe-yaƙe dole ku je ku ɗauki waɗannan kuɗaɗen gaba ɗaya ku je ku sayo makamai har yanzu kuna nan cikin talauci wai suna ganin duk irin wannan system wai wani abu na wanda kamar cikin Qur'ani ba ai bayanin irin waɗannan abubuwa ba Allah ya riga ya bayanin ko ne irin kafiri ne da wanda ya wuce da wanda aka wanzu da wanda zai gaba duk Allah ya san su Allah ya kyauta wa fikum sama'una lahum daga cikin ku akwai sama'una jam'i ne samma kiga ce ta mubalaga fa'al sami'a ya ji sami'un mai ji samma mai yawan ji to samma'una lahum akwai masu yawan ji ma ya ƙuluna game da abin da munafukai suke faɗa sima a ƙabulin ji irin na karɓa ba wai sauraren ne a illa ba in dai yana yiwa ma kaka saurari mukanin munafiki ba sai ka tsaya ka saurara ba don ba ta da fa'ida to amma in kana zaune yana faɗa din to ai ba dole bane ka karɓa ko ba ka nan bane an ka ce ji shi addoli mi karɓa ba dole bane don ka faɗi magana ka ba dole bane in karɓa shi yasa waɗansu malamai da ba su da gaskiya sai su ce kada a saurari malam wani kada a saurari malam wani kada a saurari malam wani mun fahimta a'a da gaskiya ce kake tabbatarwa sai ka ce a saurari bayanai na da dalilai na a saurari bayanan wani da dalilan wani a saurari bayanan wani da dalilan wani sai a yi sai a gane wanda yake da gaskiya to duk wanda kaga baya son a saurari wani sai shi to ya san ɓannar da ya shirya na fata hukunci ne shi yasa kafirai da sun kasan basu da gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an da gaskiya sai su ci ka a saurare shi ka a saurare shi in ya karanta ta Qur'ani sai a zo a yi kuwa ma wani lokaci la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun inda suna da hujja da sai su zo da hujja amma sun da babu hujja bari su yi kuwa ka a ji abin da yake faɗa shi yasa yana da kyau mutum ya zama yana da hankali kakka saurare wani dan bizan ba zan saurare shi ba bari in saurare shi a gidan lillansa Allah ya kyauta wallahu alimun bil zalimin Allah masani na game da waɗanda suke mutane azzalumai wannan shine abin da mai jalale ya kawo a ƙarƙashin wato wannan aya ba tare da tsawaita bayani ba amma idan mun ka dawo zuwa ga wato shikin tafsir na at-tahrir wa tanwin yake cewa inda Allah subhanahu wataala ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala yace istinafun bayani isti'nafi ne an fara magana bayani don bayanin abin da ya gabata na ce muku in yace isti'nafun ibtida'i fara magana ne wadda take tana dauke da wani sako nata na karan kanta amma in yace isti'nafun bayani fara magana ne akai amma bayani don ayi bayanin wani abu da ya gabata li jumlati don ayi bayanin jumlat kariha Allahum bi'athahum Allah ya kyamaci fitarsu fa sabbatahum sai Allah ya zaunar da su ya ragwantar da su yace li bayanil hikmati min karahiyati Allah bi'athahum dan a nuna maka dalili illar da ta sa Allah ya kyamaci hitarsu ba dan banza ba yace wa hiya iradatullahi an gane ko shine Allah yana son salamatul muslimina Allah ya sa musulmi su kubuta su tsira min idrari wujudi haula bainahum dan ka a samu irin waɗannan ashe mu muna ganin mun rasa adadi mai yawa tunda in sun fita sai an ka ce a'a abin da yasa Allah ya kyamaci fitar su sai ku ce to Allah kuma ku daga bukatar adadi mai yawa sai ce mm law kharaju fikum ma zadukum illa khabala ina fata an fahimce ni yace li annahum kanu yudmiruna al-makra kenan sun kasance yudmiruna daga admara ne suna ɓoyewa daga nan an ka samu zamiri domin zamiri an ɓoye sunanka ne an kawo ka in ka ce ana kamar maimakon ka kawo sunanka ne sai ka ce ana to yudmiruna almakra in gane ko ina ganin musulmi ne suna ɓoye makirci ga musulmai wajen rubutu a rubuta ba daidai ba fa yakhrujuna suna fita murghamina waɗanda an cilistar da suna daga ragima ne ko ragama ko ragumo duk ana cewa an cilistar da suna kamar asalin shi turmuza hanci ne to malam ya ce wala fa'ida ta fi jaishin babu wata fa'ida ga wata runduna ya zu wadda za ta je ta yaƙi biduni a teƙadin ba tare da cewa sun yi itiƙadin cewa ba annahu alal haƙa cewa akan gaskiya suke wanda ya san yana da aljanna in ya mutu Allah zai bashi aljanna kuma akan addinin musulunci yake yaƙi to shine addami shi ne ke tsayawa shi ne fita shi take da wani amfani amma wanda ya fita shi bai yi imani da abin ba kaga yadda ba za a yi a ƙari da ku ne ke nema to mai amfani mai fita da ku ba sani ko ba fahimta ba malam ya ce to wata adiyatu fi'il khuruji bi fi sha'i'atun fil khuruji ma aljaishi fi'ili na kharaja kaje ya fita da fi kaga an kawo kharaja fi yace to wannan sha'i ne abu ne wanda yake ya yaɗu an gane ko fil khuruji ma aljashi idan mutum zai fita tare da dundura in an ce kharaja fi aljama'a ana nufin nan ya fita wajen yaki galibi ba ana nufin kharaja fil jama'ati ba ya fita ai an ce kharaja ma'ahum wannan kuma galibi yana iya daukar fita irin wanda ba ta fita wajen yaki ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa fitar su ba ta da amfani kuma wannan shi ke nuna cewa fitar su ba ta da amfani kuma kafin wannan kuma a Uhud irin wannan ta bayyana karara lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fita tare da jaish an kaje an kaje uhud ba yakin badar ba abdullahi ibn ubay ibn salul da mutum nawa ya dawo thuluthul jaish ko runduna mutum kashi uku ne ya dawo da kashi daya kuma sai da an ka zo an kai gaba da gaba yace ya za a yi mu kashe kawunan mu saboda wani bako da ya tawo da shi da wani wasu yan yan tsirarun mutane baki su tawo su kawo hatsari sai nan ka gani to ai wannan misali ne na fata afirce misali ne waƙai Allah subhanahu wataala yake cewa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya yaquluna hal lana min al-amri min shay qul inna al-amra kulluhu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna ma hahuna قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور da haka waɗannan mutanen fitar su ba ta da amfani da haka in kana malami mai karantarwa in kana malami mai da'awa in kana son ka cimma wani buri a rayuwarka kakka damu da yawan waɗanda za su binka ka damu da cewa waɗanda suka bi ka sun yadda da abin da kuke tare da su in kana tare da mutum dubu waɗanda ba su yadda da abin da kake akan shi ba cikin minti ɗaya za su iya tafe su in kana tare da mutum biyu waɗanda suka yadda da abin da kake akan shi sai dai aka shekuta ne wannan shine matsalar mutum da ya bude makaranta sun shiga a ce dai mutane su zo wa ga dai mutane yake su zo a mutum uku in za su tsaya su yi karatu tare da kai a tafi da tare su zancen ka ce a a dole sai wani ya zo dole sai wani ya zo yanzu kana kashe makaranta aikin addini a ce dole sai wani ya shigo in in kakka rabu da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mai bari ya kada ya damu da wannan wala tuqril lil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kakka su din ne su din ne za su tabbakon addini in kace wadancan sai sun zo ba zuwa su bi kenan ko addinin tsayawa zai yi sannan waɗanda ɗin Allah zai aika masu hali zuwa gaba ko ko Allah ya ba su hali don shi ne ke ba da arziki ba sani ko mun fahimta ba da haka masu karantarwa da masu aikin addini a bar damuwa da cewa sai an samu mutane masu yawa a a samu waɗanda za su yi tsakaninsu da Allah shikenan waɗancan ko sun yawan yawan banza ne la kalite e la kantite ƙasashen afirka da ƙasashen larabawa kantite aka so su ko turawa kalite suke so a kawo dubu waɗanda ba su da amfani su ko suka ce mugun abu mai yi mai arhan banza to kaje ka sai abu guda dubu dubu ba su da kyau ni za ka yi zub da su za ka yi wanda sai guda mai kyau da shi zai tafi shi yasa Allah ce qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith nan kuma muna zancen mai amfani da mara amfani ba ta fuskar imani ba domin mai imani shine adda amfani an fahimta amma su turawa in kaga sun yarda mutum ya shiga kasar su sai sun yi ni sai sun tantance yana da ilimi yana da wurin kaza yana da account yana da kaza yana da kaza mu kuma duk wanda ya taso cikin kasashen su ba zance ya ma fi dan kasa daraja a cikin kasashen mu bature a kasashen Afirka da kasashen Laraba ya fi Larabawan da ko yan Afirka daraja kuma ya zo ya yi abin da yake so ya ɗibi abin da yake so ya abin da ga dama amma kai in zaka je kasashen su dokoki har na banza da yuhi sai an dora maka su sai an san gidan da zaka zama nawa gare ka cikin account a ina ne zaka yi karatu na wata nawa zaka yi mi zaka yi mi zaka yi mi zaka yi mi zaka yi mi zaka yi in ka yi karatu ka zan professor kuma su riƙe ka gani to wannan dole sai mun canza irin wannan siyasa wato ta tafiyar da al'amura an gane ko to kenan shi ne ce lau kharju fikum ma zadukum illa khabala da sun fita da ba su ƙara muku komi ba sai ni sai balla fi'ili na khabala sai mun yi hattara khabala ina fata an fahimci ni yana da ma'anoni daban-daban amma ba za mu wato tsawaita bayani ba domin mai so zai komawa ne wato yake da suna cikin qawamis don ya san ma'anar shi almuhimmu in an ka kawo shi khabila yakhbal mithlu fariha yafrahu ana nufin ya haukace junna an gane ko ana nufin wanda ya haukace sai a ce fahuwa wato abin nan akhbal shine mahaukaci kenan amma na ji wadansu suna cewa mahbul amma ni dai ban cin mishi ba amma dai ana nufin shine wanda ya haukace kaji an ce khabalahu an shay'i to shi ko akwai khabala ba khabila ba tunda wancan khabila ya khabalu ne wanga ko khabalahu ya khabilu to yan ce khabalahu ya khabilu na ana nufin mi ana nufin ya haukatar da shi an gane ko kenan daga nan za a samu mahbub wanda an haukatar da shi kuma ana cewa khabalahu an shay'i yakhbiluhu ay sarafahu anhu ya juyar da shi daga wannan abu sannan kalima ta alkhablu tana nufin hauka kuma alkhabalu wani lokacin tana nufin bi tana nufin wato juyar da abu daga wani abu tana da ma'anoni daban-daban ka kuma cikin qawamis in an ce alkhabal wani lokacin ana nufin hauka in an ka ce alkhabal an kai ba'un fata ana nufin wani tsuntsu in an ka ce alkhabal wani lokacin ana nufin aljani in an ka ce alkhabal wani lokacin ana nufin dan adam in an ka ce alkhabal ana nufin aljiraha rauni wani lokacin an ka ce alkhabal ana nufin almazada shine wato salka wanda ake sanya ruwa ko ko alqirba duk tana ɗaukar su to ka san wannan shi yasa in ka ji an faɗo wani abu ka sani ba ko ma cikin littattafai musamman cikin alqawamis kaga menene suke nufi shi yasa dai amma dai kalmar tana nufin wato khabal shine wato lalacewa al'amri ko kuma al-khabal shine fasadul udu wata gaba ta mutum ta lalace law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da sun fita tare da ku da su kara muku komai ba an gane ko kinan law kharaju fikum ay law kharaju fi jayshikum da sun fita a cikin rundunar yakin ku shine ake nufi aw fi jam'ikum ko ko da sun fita a cikin taron jama'ar ku an gane ko waƙila waɗansu malamai sun ka ce ita wannan fi bi ma'ana ma'a kaji waɗansu malamai sun ka tafi sun ka ce lau kharaju fikum ay lau kharaju ma'akum da sun fita tare da ku musu karan kun ba illa khabalan sai banda lalacewa al'amari tambadewa al'amari Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waddu ma anittum قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا تو إلا استثنائي تو شنوانغ استثنائي منقطعين كوكو متصلين يعني أنت متصلي جنس أبن دي قبات جاء القوم إلا زيدا تو أي زيد هنا تكن قوم akwai munqati ja alqawmu illa himara to ai shi himara ba mutum bane ko ba haka da bane to yanzu ya zamu yi da wannan waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ce muttasil ne in an ce muttasil shine wanda jumla ba ta cika ba sai aka kawo shi an gane ko to irin wannan sai a kira shi muttasil kuma jinsi ne kenan wato shi zada ana nufin abin da wato wanda ya karu dan haka sai zaman to muttasili waɗansu daga cikin malamai suka ce ma za dukun shay'an illa khabar kidan ba su ƙara muku komai ba sai ni sai lalacewa amma waɗansu suka ce a'a istithna'i ne munqati law kharaju fikum ma zadukum quwwatan wala shiddatan walakin khabala to kaga da ashiddatu da alquwa ba khabaru bane ina fata an fince ni sai da waɗansu suka ce a'a mu- wato muttasili ne da wa'in malo law kharaju fikum ma zadukum shay'an to ash-shay'u ay ya shafi komai da komai to illa khabala sai mutum muttasili ne domin al-khabaru min ash-shay'i amma law kharaju fikum ma zadukum quwwatan wa- wala shiddatan walakin khabala sai mutum munqati'i ne shi yasa waɗansu malamai su ce muttasili wasu ce munqati'i ne ya danganta daga abin da an ka kaddara kai ko baka san munqati'i ba baka san muttasili ba sai ka ce kai waɗanda abubuwa duk shirme ne ba shirme bane tsaya ka fahimci abin da an ka ce don Allah an gane ko wala awda'u khilalakum da sun yi gaugawa awda'u da sun yi gaugawa to nan sai mu yi hatta fi'ili na wada'a shine ka aje abu wada'tul kitaba ala tawilati ko haka nan bane to kuma nan sai an ka ce wala awda'u sai wani ce to da sun aji ko ba haka nan bane kwata kwata abin bai da alaka da aji shi yasa da ake kira al-mawdu'u wanda sun kace ad-dirasa al-mawdu'iyya akwai matsala domin an kace wada'a shay'a ya aji abu to al-mawdu'u me alakan mawdu'i abinda an ka aje da kuma mawdu'in da za a bayani kansa malamai sun yi bayani kan wannan kadiba ka gani wasu kace a saboda mawdu'i ne abin da za ka yi karatu kansa shi kadai ka aje shi gefe shi yasa an kira shi al-mawdu'u to nan wala awda'u mi za su aji sannan akwai wato wata qira'a wala arfadu rafada shine mi ya kyamaci abu to wala arfadu da sun saku kyama ba haka ake nufi ba wada'a ya aje awda'ahu ya sashi ya aje abu to nan wala awda'u da sun saku kun aje duk ba haka ake nufi ba kaga dalibin ilimi wanda bai sani ba sai ya zo ya dauko mi sai ya dauko larabci ya ce wala awda'u da sun bari shikenan magana ta riga ta kare ba ya ga maka nan da yake zanci ba shi ne yake zanci ba ina fata an fahimci ni amma bari ka ji abin da malamai sun kace ba ni na dan faɗa ba yanzu zan yi maka bayani cikin littattafai guda biyu ka ji abin da wasu malamai sun kace in ka yarda da abin da sun ka faɗa to in baka yarda ba kuma sai ka je inda za a yi maka bayani inda za ka yarda imamu al-qurtubi a cikin tafsirin sai yace wala awda'u yace al-ma'na la asra'u fi ma bainakum bil ifsadi da sun yi gaugawa yace wal ida'u sur'atu sayr yin gaugawa wajen tafiya har yace ana cewa wada al-ba'iru idza ada ya kawo wani baiti ba sai mun tsaya kan shi ba wada al-ba'iru raqumi yayi gaugawa idza ada idan yayi gawa ada ya adu adu kaji abinda aka nufi ai yace yadau wada'an wa wudu'an nan wudu'an da ainun ne ba wudu'an ba arwallah domin an kace alwudu'u arwallah da alhamza eh an kace alwudu'u an kai mawawun fatha ruwan alwallah to nan wanga wudu'an da ainun ne ana nufin gaugawa yace idza asra as-sayra wa awda'tuhu hamaltuhu ala al-adwi kenan awda'tuhu in an ce wada al-ba'ir ya gawa awda'tu al-ba'ir na sara kuma yayi gaugawa kaga nan kaji abinda imamu al-qurtubi ya ce sannan kuma akwai ƙira'a wala arfadu ita ko wannan ƙira'a ƙira'a ce mi ƙira'a ce shadda bari ka ji abinda shi kuma ya zo a cikin wato ad-durrul masul fi ulumil kitab al-makrun al-shaykh as-sabil al-halabi yace to al-ida'u ka ji shi nan da anka ce wala awda'u al-isra'u shine gaugawa yuqaw awda al-ba'ir ana cewa raqumi yayi gaugawa asra'a fi sayrihi yayi gaugawa a cikin tafiyarsa na ina fata an fahimci ni har ya kawo wato baiti na umar ulkais a rana mudi'ina li amri ghaibin wa nuhsaru bi ta'ami wa bi sharabi wa nusharu bi ta'ami wa sharabi mudi'ina muna masu gaugawa yace to wa maf'ulu awda'u mahdhufun in an ce sun sanya gaugawa bi suka sa gaugawa yace rika raka'ibahum sun sanya taguwar su gaugawa kaga an shahi maf'ulun bihi ai wala awda'u wato raka'ibahu li'anna ar-rakiba asra'a min al-mashi domin mutumin da yake tafiya a saman abin hawa yafi wanda ke tafiya ƙasa shi yasa an kace wala awda'u khilalakum sannan an kace wada'atin naqatu tad'u na ana rufin raquma ta yi gaugawa ba ta aihu ba ba na aihuwa bane ina fata an fice ni idza asra'at wa awda'tuha ana nasa ta ta yi gaugawa akwai qira'a kuma qira'a ce sadda wala awfadu khilalakum an gane ko shi ne alfadu sun yi gaugawa al'isra shi ko wannan kira adon da ke shahada ce cikin ƙur'ani akwai abin da ke gaskatar da ita Allah ce ka annahun ila nusubin yufiduna suna gaugawa sannan akwai kira'a wala arfadu khilalakum arfadu shi ma sun yi gaugawa rafada ay asra ya yi gaugawa ba wancan rafada ba na kyara to sai zama to qira'a shadda awda'u ita ce qira'a ingantatta mutawatira amma akwai qira'a wala awfadu ita ma tana nufin da sun yi gaugawa akwai qira'a wala arfadu tana nufin da sun yi gaugawa dukkan su ma'anar su daya idan baka yi bincike ba ya zaka yi kasan da wannan sai Allah ya ce wala arfadu khilalakum khilalakum wato za su yi gaugawa yi sanya wato tago su kai tafiya tare da ku ma'ana su hau abin hawa khilalakum a tsakankaninku a tsatsagiyarku ina fata an fahimci ni alkhilal shine wato gaugawa ya an ce alkhalal shine mi shine alfurja wurin da za a samu wani abu yanzu in ana sallah sai a ce mi suddul khalal inda aka samu wani dan wani abin da wani abin da zai shigo ku toshe shi ko ba kana bane jami'in shi kuma alkhilal khilal jam'ul khalal wanga na khalal na tsatsagiya shine al-khilal na fata an finci amma kuma al-khilal tana iya zuwa da ma'ana mi abokantaka jam'i na hulla ha ko ba ka dan bane قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال نمنا أبو كنتك أجل فيه تودا سنجي قوقا ودي gaugawar tafiya su ɗauki rakun masu su tafi tare da ku ya buhu na kuma fitna su shiga tsatsagiyar ku ina fata an fahimci ni ya buhu na kuma fitna suna neman fitina gare ku in an ce fitina na cina ɗauka kowane irin sharri su yi ƙoƙarin su sa muku tsoro duk wanda ya kattafe wajen jihadi rashin yin jihadi halaka ne Allah ce wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka kaga wanda zai sa maka shakka game da jihadi akwai matsala wanda zai iya yin bayani wanda zai sa a samu fitina tsakankanin musulmi kaga da yi ya zo da fitina wa fikum sama'una lahum daga cikin su daga cikin ku ku musulmi sama'una akwai masu saurare to nan lahum malaman tafsiri suka yi magana guda biyu intabihu wasu ka ce sama'una in an ka ce sama'una lahum sai su zama to lamu ta'diya domin ana cewa sami'a lahu asalin shi sami'a ilaihi ne ko ya saurare shi to sami'a lahu ya saurare shi Allahu nan ta zo bi ma'ana ila sai suka ce kenan wa fikum sama'una lahum akwai masu yawan sauraren maganar su su kuma ba mutane ne wanda ya cancanta abi ba a sauraren maganar su waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a allamu lamu ta'lili ba lamu ta'diya bace ma'ana ba ta'addi ce an kama fi'il ba taqwiyatul fi'il bace wa fikum sama'una lahum sun ka ce allamu lamu ta'lili ai wa fikum sama'una li ajlihi kuna da mutane waɗanda suna saurare don su su ji wata magana wadda za ta amfane su a cikin kafircin su da munaficin su sai su je su gaya musu kaga duka waɗanda maganganu akwai su wallahu alimun bil zalimin Allah masani na da azzalumai kaga da munafikai Allah ya kira su azzalumai saboda bi saboda su kafirai ne kalima ta zalunci wani lokacin tana nufin abin da ya fitar da mutum daga cikin musulunci ina fata an fice ni wani lokacin kuma tana nufin mutum bai fitar daga cikin musulunci ba amma nan azzalimin tunda ana magana ne kan munafikai ana nufin kafirai ne don munafikai su ba musulmi bane ko ba haka nan bane wal kafiruna hum zalimun wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun idha ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun innal munafiqina fi ad-darki al asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira da haka na az-zalimin dan kafirai ake nufi والله تعالى أعلم أنا لم أجي آية تقرأ لقد ابتغوا الفتنة
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله حتى جاء
za mu fara da tafsiri na jalale ne kamar da yake kawo bayani ya ce laƙad ibtagau laƙad haƙiƙa ibtagau sun nemi laka gare ka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alfitnata fitina min qablu tun gabani kenan min qabli maji'ika da qablu da ba'adu in an shafe idafa to kullum wasalin su baya canzawa lillahi al'amru min qablu wa min ba'adu to in dai an shafe idafa so sai a yi musu damma amma in an kawo abin da an kai idafa sai a yi musu kasa ina fata an fahimci ni ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha sai mai kasra can ku sai ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'du shikenan saboda an shafe idafa wanda bai jin larabci ko kuɗi mai bidan nahawu kai kokari ka rike wannan ka'ida yace min qablu awwalu ma qadimta al-madina tun lokacin da ka zo ba madina ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam wa qallabu laka al-umura qallabu asalin shi daga qallaba ne jujjuya abu al-qalbu shine wato jirkita abu daga nan an kasanya mu zuciya qalbu saboda tana daukar ra'ayi daban-daban ta ce yanzu kaza ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza in ba ai annabi ba ma ta dauki aqidu daban-daban can da shi na wagga aqida ka san wani abin da ya dauki aqida ya yi shi shiga wagga in yaji an ce wata sabuwa ta shigo ya fada in yaji to baka sani ba kana mutu akan mummuna aqida shi dan ya rube ka an gane ko to wa qallabu lakal umur yace ai ajalul fikra sun ajalu jala shine abin da bi abin da yake kai ya dawo jala ya julu fi turqati ko ba ka bane to ajala shine ka jujjuya abu ka jujjuya shi an gane ko to ajalul fikra sun jujjuya tunanin su dan mi sun ka jujjuya tunanin su yace fi kaidi ka su yi maka kaidi ma'ana su yi maka makirci wa ibtali dinika su bata addininka tun lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina sun yi tuto tunanin ya za su yi su bata addini ya za su yi a kore shi ya za su yi a kashe shi saboda su ba sa son addinin kuma ba su yarda da addinin ba to tunda addinin Abbasa so kaga ko ga ashe suna tare da mutane ne saboda dole ce ta cin musu hatta ja alhaqu har sai lokacin da gaskiya ta zo na ana nufin annasru wato nasara domin nan alhaqu ba ana nufin alqur'ani yazo ba a'a dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani ko ba ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskiya an gane ko nan ba shi ake nufi da alhaqu ba hatta ja alhaqu na ana nufin har gaskiya nasara ta bayyana me yasa aka ce nasara ta bayyana dan Allah ya ce zai ba su nasara sai an ka ce mi mata hadhal wa'adu in kuntum sadiqina yaushe ne wannan alƙawalin zai tabbata in kuna masu gaskiya to wannan alƙawalin hatta ja alhaqu har wannan alƙawalin ya tabbata ya zan gaskiya wa zahara yace azza ya karfafa amrullahi al'amarin Allah koko in ma fassara ta malaman zauri amrullahi al'amarin Allah wa zahara ya to ya ya buwaya wa zahara amrullahi al'amarin Allah ya bayyana mai jalali ne ce dinahu addinin Allah ake nufi anan wahum karihun su suna kyama haka lahu fadakhalu fihi sai sun ka shiga cikin addini zahiran a bayyane amma a boye mi a boye su kafirai shi yasa munafikai sun fi kowa ba sun fi sun fi kafirai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wahala saboda kullun suna tare wani lokacin tare da su za a zo a zauna shi yasa kanin qur'ani ya fi yawaita magana kan mi kan munafikai da aka je madina suratul tauba duk akan su ta kari akwai suratul munafiqun akwai suratul ahzab suratul nisa'i ta tabo halayensu saboda kullun makiyi wanda baka san makiyinka bane yafi hatsari da makiyinka wanda ka sani ko ba ka dan bane wanga ka sai da zaka yi kai in baka ganshi in kana wata magana sai ka daina ko ba ka dan bane to amma wannan fa wannan ba za ka iya wato abin nan ba sai ka je a yi taro da shi sai je ya doka ya faɗi ya ce to kun ji ga abin da an ka shirya ga abin da an ka shirya ga abin da an ka shirya malaman tafsiri sun kawo wata mas'ala cewa Allah subhanahu wataala ya san fitan munafikai ba ta da amfani to me yasa kuma ya umarnin su fita wani zai tambaya haka ko ai Allah ya san fitan su ba ta da amfani yace law kharaju fikum ma zarukum illa khabala to dan me yace infiru khifafan wa thiqala sannan kuma zargi annabi dan ya musu umarni yace afa Allahu an kalima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadibin malamai suka ce abin da yasa an kai Allah ya bari an kai musu izini Allah ya musu izini ta fuskar manzo kuma ya bari an kai musu izinin an kai musu umarni su fita saboda abu na farko shine hujja ta tabbata a gare su an ce su fita ba su fita ba na fata ofici na biyu kuma idan an kace su fita suka ki fita mi zai yi sai munafincin su ya tabbata ko ya bayyana cewa su ba mu ne bane da haka Allah baya yin abuwa ba hikima wani sai to ai Allah ya san gaibi kuma ya san ba su fita kuma yace kuma a ce su fita a'a kai kai to in shi Allah ya san gaibi kai ka san gaibi ma kana Allah ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي سي أن شجاع أم بابا تاسرنا أكي غالوا إن فتاهم في الجيل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب كو يميز الخبيث أقراءة حمزة الكسائي دخل في يعقوب وسي الله سبحانه وتعالى يتشي حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون إذا مكتوبة تكن تفسيرنا أه abin nan التحرير والتنوير da yake kawowar almunasabat sai ya ce laqadib taghawul fitna al jumlatu ta'lilu wagga jumla ta laqadib taghawul fitna ta'lilina in an ce ta'lili illa alaka da abin da ya gabata kenan illa ce li qawlihi yabghunakumul fitna kenan da anka ce suna neman muku fitina li'annahu dalilun bi anna zalika daidanul daidanul lahum min qabl wannan zai nuna maka cewa dabi'a su ce tun gabani idh tagaw fitnata lil muslimin domin sun nemi fitina ga musulmi wa zalika yawm uhud ranar uhud mun kawo wannan idh lokacin da in khazala abdullahi ibn ubayy ibn salul abdullahi ibn salul ya fita a bangare ya sonce shi wa man ma'ahu da wanda ke tare da shi minal munafiqi daga munafiqai ba'a da an wasalu ila uhud bayan sun zo uhud wa kanu thuluthal jaysh sun zama to thuluthi na jaysh qasadu ilqa al khawf sun yi niyyar su sanya tsoro fi nufusil muslimina a cikin zukatan musulmai hina yarawna khizala ba'd jayshihim lokacin da za su ga sashen bangaren runduna ya wato ya ta take nan ya bari wa qala ibn jurayj ibn jurayj yace alladina alladina btagaw alfitnata 12 rajulan min almunafiqin yace wadanda sun ka nemi fitina mutum 12 ne waqafu ala thaniyatul wada thaniyatul wada inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kace an tarbe shi lailatul aqaba an gane ko ranar aqaba ranar da an kai bai'a ta akba li yaftiku bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dan saboda su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine laqad taghawl fitnata min qabl sun shirya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan ba dole bane shi dai laqad taghawl fitnata min qabl sun nemi fitina tun gabani ba wuri dai ba bi ba ba uku ba ba hudu ba biyar ba ba shida ba ba bakwai ba kina sai da sai dan ta'lili ne shine addalili da Allah sai ce yabghunakumul fitna domin yabghuna fi'li mudari'i ne suna min ya an ce yabhuna suna neman muku fitina ma'ana yau da gobe jibi da gata to wani da ya cewa to menene dalilin har yanzu suna akan wannan ɗabi'a kuma ba za su bari ba sai Allah ce laqadib taghawul fitnata min qabl can da ma ai sun neman muku fitina to ita ko tukun yadda ta saba kani ba ta bari ijma da bahaushe akwai ta bari ina fata kun ce laqadib taghawul fitnata min qabl wa qallabu lak al-umur sun kai ta jujjuya tunani ya za a yi mu cutar da shi ya za a yi mu fitar da shi ya za a yi mu taimaki wani akan shi hatta ja alhaqqu har gaskiya ta zo an gane ko shine nasara wa zahara amrullah al'amarin Allah ya bayyana ko ko al'amarin Allah yayi karfi ina fata an fahimce ni wa hum karihun alhali su suna kyama haka ashe yadda kake son musulunci ya ci gaba haka ne wani shi ko baya son musulunci ya ci gaba shi yasa kullun cikin mutane akwai abin da suke kira relativity abinda kake gani daidai wani ba daidai ke ganin sa ba to dole sai an komo mu daidai to amma wannan sai mun yi hattara saboda mazhaba ce ta falsafa wata rana in mun samu dama za mu yi karatu kanta a wuraren da muke karatu ko ban fere ko wani wuri shi ne cewa sai a ce maka a to relativity cikin philosophy kowa ma gaskiya gare shi wanga ya ce Allah guda ne wanga ya ce Allah biyu ne wanga ya ce Allah uku ne wanga ya ce Allah biyar ne wanga ya ce Allah ma akwai Allah mace to dukkan su kowane gatun da ya da akwai Allah duk dai akwai Allah shikenan azab da lahiya a wannan ba gaskiya bace in wanga ya ce abu gaskiya ne wanga ya ce abu ƙarya ne ai dole sai an nemo dalilai ko ba haka bane akwai abubuwan da in an kai sabani duka gaskiya ne wani na ya ce wani mutumin kirki ne sai wani ya ce wani mutumin banza ne sai aka tambayi ka kai me yasa kace mutumin kirki ne kace ya taimaka ni ko ba haka bane kai me yasa kace mutumin banza ne yace a ni ya cuta ni kuma kowane ya faru gari shaka sai a ce to kowane ya yi aiki da ni da ilimin sa amma game da Allah a ce wani ya ce Allah ɗaya ne wani ya ce babu Allah wani ya ce Allah uku na a ce a kowane wai akwai mahangan da yake kallo wannan kafirci ne ba mu yi da wannan ba da haka Allah guda ne kuma shi ne wanda Allah ya bayanin kansa a cikin alkur'ani duk wanda bai da musulunci ba kafiri ne wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhum wa huwa fil akhirati min al-khasirin shi yasa wa hum karihun suna kyama da haka mu muna son alkhairi shi yasa kada kai mamaki in kana son ai aikata alkhairi mutane suna cewa musu yadda ba dabi'a ce ta duniya kullun baka fi annabawa imani ba da son alkhairi amma kaga da sun ka sha wahala da mutane saboda shi dan ga tunzura mutane duk abin da ka zo da shi a ce ka ayyada sai in ka tafi sai a gane alkhairi ya tafi sai a kuma ana subhanallahi subhanallahi makka can ne an ka ahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan makka ne daga can aka koro shi har ya mutu bai koma garin su ba saboda wannan addini kai ga kanan gidanku kana ci kana sha kana jin daɗi har kana cewa cikin ƙasar mu nake cikin garin mu ba wanda ya shi wani abu da amma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ajma'ina har ya mutu bai koma garin su ba kuma ana ce mishi bako yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adab da haka wannan abu ba sabi bane Allah kai mu da tsari Allah rabba an ce lokaci ya matso karanta wannan aya mu samu ladata wa minhum man yaqulu udhalli wa minhum man yaqulu الجنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين
abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh